ya daina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم hudu ko uku ne ga wata hudu ga watan takwas shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in daidai bayan hijira wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba sati biyu da ya gabata mun tsaya a wato aya ta hamsin da bakwai ta hamsin da bakwai za mu tashi aya ta hamsin da takwas a cikin wannan sura mai albarka wannan kuma shi ne darasi na shida muna roƙon ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu suratul isra
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن نهلكوها قبل يوم القيامة أو نعذبوها أو يعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا Allah madaukakin sarki yake wa in min karyatin ai babu wata alƙarya wasu malamai suna kaddara wa in min karyatin zalima babu wata alƙarya wata maraya a zalima illa nahnu mulikuwa Allah yake ba dai dai mun halakar da ita qabla yawmil qiyamah tun kafin ranar alqiyama wasu malamai suka ce ba za a kaddara zalima din ba kowace al'umma ake nufi kawai ya danganta da halakarwar tsararwa kenan idan mu'minai ne wanda suke musulmai wa su zalunci wa Allah ne tsarar da su gaba ɗin sai dai ka ga da tilka ummatin kada ta kai laha ma ka tabat wa lakum ma ka tabat saboda haka shine illa nahnu muhlikuha wasu malamai suka ce a wa in min qaryatin zalima babu wata alƙarya a galiba ba ce nahnu muhlikuha Allah yake ce mun halakar da ita aw mu'addi qabla yawmin qiyamah tun kafin qiyamah ta zo kamar da aka halakar da mutanen annabi Lut annabi salihu annabi hud da ire-iren su da sauran su da halakar da su haka sai Allah yake qabla yawmil qiyamati kafin ranar alqiyama aw mu'adibuha azaban shadida ko kuma mu'azabtar da alqaryar azaba mai radadi sai Allah yake kana dalika fil kitabi masdura akan ya tabbata fil kitabi cikin littafi wa min lawul mahfuz kamar yadda da yawa irin wannan guraren wajen kirka fassara fassara da alqur'ani ba Qur'ani ake nufi ba kamar yadda yake inna wala Qur'anun karim fi kitabin maknun kitabin maknun da ke wafi inganci lawul mabud ake nufi ma faradna fil kitabi min shay ba Qur'ani ake nufi ba lawul mabud ake nufi shi ka idan ka rike iya wannan gabar wani ya zo ya iya tattaunawa zai wahala ne domin ba shi ake nufi ba kwata kwata ana nufin lawul mabud to nan ba inda yake kana zalika fil kitabi hakan ya tabbata fil kitabi anin fi lawil mahfuz masturan rubutaccen abu ne a cikin lawil mahfuz kamar yadda Allah ya gaya mana cewa wa ma zalamnahu walakin zalamu anfusahum a suratu hud Allah ya ce ba mu zalunci ba sun suka zalunci kawunan ko kuma ba za ka tuwa ba amriha wa kana asibatu amriha khusra kamar yadda ya faɗa a suratu wato suratu talaq to shine ya kana dalika fil kitabi mastura hakan ya tabbata a lawil mahfuz tabbatuwa rubutaccen wato abu ne sai Allah yake وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما
Allah madaukakin sarki yake wa ba mana ana an nursila bil ayat babu abin da ya hana mu wato aiko da ayoyin da suke ta toba cewa lallai in annabi yana so su yarda da shi sai ya nuna musu wasu mu'jizozi daban-daban kamar yadda al'aya yana da ma'ana wato kala-kala wato ma'ana ta farko yana da aya ta alqur'ani aya ne da kake gani aya idan na zo zan na ji irin wannan kalmar sai ji wannan da Allah ko na abokin mu da makaranta garin ɗaya ko da kan da kudi a garin ɗaya sa ka yi islamiyya sai ji in da ka yi da ji kana tambaya ina ka iya sai ta ce maka ta je iya daga wannan stadin zuwa wannan stadin wai aya Qur'ani take ta take daga wannan stadin zuwa nan ta iya saboda ba su iya komai ba alkur'ani ta gama makarantar boko amma kuma ta zo daga wannan stadin zuwa wannan stadin kuma na tun ma daga stadin zuwa ɗayan stadin wallahi ba ta iya ba ni abin da yake bani dariya ne da kawai wai ta wai aya qur'ani da ke ta daga wannan stadin zuwa wannan stadin sai daga nan da iya yake to biya to stadin ma ba ta iya ba to shi Allah ya ba mutum garki yana zuwa da ma'ana aya ta alkur'ani sannan kuma yana zuwa da shi za a kai kanu da yana goyon da wannan gaba wallahi iyaye su rika lura da su da yawa wanda suke zuwa hore wallahi da yawa su ba ta iya karatu za ka ta gama secondary school ni ina na yi da yawa na yara ɗan mata musamman mata za ka wallahi da su iya sun komai a ibada ba ba abin da ta sani wataƙila kuma wata tana gama yin bidiyo ce mai aure za a yi mata to shi ne illar da ake fama da ita tana babu ya ce da gobe dan ya ce babu ya ce da saboda haka ko shakka babu a rika lura da kyau idan ma karatun ne to dan sati biyu da gabe ta samu za ta yi hutu to ka daure ka nemo kwararren malami ya koya maka karatu ya koyar da ita ibada dan ya za ta ibada wato ya za ta san Allah maka hutu za ka ba iya Allah ba ba san baki ba ba iya komai ba ko shakka babu Allah maka hutu sarki ya ba ka amana ne kuma zai tambaye ka auza amanar da ya ba su Allah wani tambayi yarka ta misiri ko bi ba Allah wani tambayi yarka ne ba ba ko ko ko wani abu daban amma dai tambaye ta ibada domin da ta fara al'ada ne dai take da mahaifiyarta wajen hukunci a wajen Allah shi ta iyaye magabata a da duk wanda ta fara al'ada sai wanda ta kira da jiki ki sani yadda Allah ya tambaye ni ni ma Allah sai ma Allah ya tambaye saboda haka duk yadda ake so a yi ibada ki tsaya ki kula a lutto a dora ta akan hanyar da ya kamata ku amma da yawa yanzu za ka ga sai waɗanda illa ma da kai mahu Allah sai waɗanda Allah ya jibar to shi ne Allah ya roƙo sai sarki yake wa ma bana ala an nursila bil ayat babu abun da ya hana mu da mu aiko da ayoyi mu'jiza illa an kaddaba bi al awwal sai dai kawai dan al awwal ne na farko sun karyata ta na farko sun karyata wato irin wannan mu'jizojin da suka rika tambaya a kawo muku cewa an kawo zabi imani shi da Abdullahi da Abbas yake cewa mutanen Makka ne suka ga Annabi alaihi salatu wassalam a gaba suna cewa in yana so su imani da shi to ya roki Allah ya nemi musu zukan kafa da marwa ya zama dinari wai sai an mai da zukan kafa ya zama dinari eh sannan kuma a dinka a dinka musu da duka zuwa duban da kafa ne sauran duwatsun maka kuma da yake akwai duwatsu yi ta garin yake da zafi sauran duwatsun kuma duk an yake gidan da rika shuka a gurin wannan shi ne abin da suka kawo to shine wato Allah madaukakin sarki yake da shi idan yana zo a mara hakan za a yi sai ubangiji madaukakin sarki yake ya ubangiji jinkirta musu amma Allah ya bada sharadi yake fa in kafaru uhli ku kama uhli kat man kana qawluhu min al-umam amma idan suka mutunce idan na bai da wannan abu da suka tambaya idan suka mutunce duk sai na halakar da su kamar da na halakar da na baya kana ba annabi da jin hadin ya ubangi ba ba wadata saboda yake yake kauna al'ummar da yake kinta annabi ya Allah ya ubangiji ka wato kai musu jinkiri to gina Allah wa lokacin da yake cewa wa bana ana annu kila bil ayat babu abinda ya hada mu da mu aiko da ayoyi mu'jiza illa an kadaba bi al-awwal sai dan wato mutanen farko sun karyata ta wa adaina samudan naqada to ga mutane ana ba mun ba wa mutanen annabi tarihu taguwa dutse ne suka gani taguwa da mutuwa suka bi idan wato dutse ne suka gani da in taguwa ta fito daga dutsen zafi imani ya roki Allah ta fito kuma suka karyata shine Allah yake ko mutu rasul qurquru ido da ido suka ganta fa zala mubiha amma suka yi zalunci akan wannan taguwa shine ba aka ruha suka wato soke ta to shi Allah madaukakin sarki ce wa ba ni sunu bil ayati ba ma aiko da ayoyi illa da ifan fadi dan tsoratarwa dan tsoratarwa bi za wato ɗaya daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake aikowa dan a tsoratar musamman mu a wannan zamanin akwai kitsewa rana da wata kitsewar rana da wata baya ɗaya daga cikin wato tsari da sunna da Allah madaukakin sarki idan wata idan wata ya yi rashin lafiya ko rana ta yi rashin lafiya kawai shi ke da ta gaya wa mutane zai yi yau zai ce lokaci kaza zai kuma ɗauke lokaci kaza abin da ake so a daidai wannan zaman kowa ya tsorata domin Allah ya ce illa ta kuifan kowa ya rika jin cewa wani zunubi aka yi yawa amma yanzu abin ya zama abin hawanin sawa ake a duniyar rijiya ta haifawa duk abin da Allah mutum cikin sarki yake faɗa wato na tsoratarwa kusan ya fara zuciyawa annabi alaihi salatu wasalam lokacin da aka yi kicewa wata lokacin da Ibrahim al-Mu'azzim ya rasu ko kuma rana cewa innal qamar innal jamsa wal qamar ayatan min ayatillah wata da rana ayoyi ne daga ayoyin ubangiji la yaqbali li mawti ahadi ba da kicewa saboda mutuwar wani saboda haka idan suka zo ana tsoratar da al'umma ne cewa ko wani zunubi da suke yi ko dai a fili ko a goye a yi kokari a duba zuwa ga Allah shi za ka ci a tafi a yi roƙi Allah a yi sallah ba wai a fito akan titi wasu su daura ganuwa ana dukan su gani ana wani duwa da dukan kankowa ba shi ne abin da ake idan an zamu kike rana ko wata ba sallah ake yi wanda wannan karan da yayi wasu masallatan za ka sun samu dama sun yi sallah shi ne abin da yake yayewa amma ba wani abu duk abin da za ka yi a gida ko ka fito waje kai in dai ba sallah ba to ba za ka ba saboda haka ai sallah a nemi gafara a gurin ubangiji wanda take jin to shi ne Allah bada kuke sarki ya gaya mana wa ma nuzilu bil ayati illa tahwiba ba ma aiko da ayoyi ba shi sai da tsoratarwa shi za a babu katari ke cewa Allah yana tsoratar da mutane da abin da ya ga dama to dai da yake abin da yake tsoratar da mutane da shi akwai wata sai Allah yake na'am وإذ قلنا لك إن ربك على الناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة بالقرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا
Allah madaukakin sarki yake wa in kunna laka katina lokacin da muka gaya ba cewa inna rabbaka ahada billah lallai ubangijin da yana cewa da mutane Allah madaukakin sarki ilimin sa ya je da kowa babu wanda ya je tsallake kaddara da ubangiji madaukakin sarki ya gindaya kamar wannan malamai da bibi ke ce tana ƙara tabbatarwa annabi alaihi salatu wassalam wallahu ya'timuka minan nas wato isma da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi alaihi salatu wassalam shi ake ƙara tabbatar maka cewa lalle mun tabbatar ma da ita shine wato a hada jinnat wa ma ja'alna ru'yan lati ba mu sanya wannan wato ganin nan ba allazi alaina ga wanda muka nuna ba illa fitnatan lillah fa dai dai dan jaraba ga wasu mutane wannan ne ru'ya wato wala yake ce shine farkon sura za ka koma subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لماذا linuriyahu min ayatina to wani abu da Allah ya nuna maka wato na ayoyin ubangiji shine a ru'ya wasu kace mafarki ya fara yi sannan kuma aka ji aka nuna mar a zakati inda mafarki ne kam kawai ai da mutanen maka kafiran maka ba za su kare ta annabi alaihi salatu wasalam ba domin kai ma a mafarki za ka iya ganin cewa gaji kawai kana mafarki ka san a maka a ka'aba kana shan zanzan kana cin nama wannan duk za ka iya yi in mamarki ne kawai ba za ta kare daji ba abin da ya sa ta kare da annabi alaihi salatu wasallam cewa an je da shi an yi isra'i da shi da mi'raj shi sa ta kare daji to a ruya nan shi abin da ya gani abubuwan da ya gani ya zo ya taba da daban-daban shine la qadar amin ayati rabbil kubra wannan abubuwan da ya rika faɗa wato daban-daban cewa ya ga an nuna wa aljanna an nuna wa wuta an nuna masa wata bishiya wadda ita cikin wutar jahannama take turowa a cikin wuta take wuta na zargala amma tsirowa take ita da take fitowa kamar wutar da take kara wato take kara wa kai to yi za ta ganye da ta ja to Allah yake ba mu sanya wannan abubuwa guda biyu ba ata ga wato mala'ika jibrilin da ya gani da kuma abubuwa da ya gani daban-daban illa bi tilatan lillahi ba dai sai ran zamto jarraba ne ga wasu mutane shine bi tilatan lillahi wa tajaratul mal'unata fil qur'an da kuma wannan wato tilan ne mujiya wanda take a cikin alqur'ani da Allah ya faɗa don fujiya ne ta dan wuta kayoyi ne gaba ɗaya a cikin ta inna shajaratul zaqqum ta'amul asim ko ita ce Allah ya faɗa wato wanda suna ji sannan ga yunwa suna cin wannan bujiyar so a to kwakwalwar su kayan cikin suna da fata shi ne ke jiran da zako saboda haka wannan su ne to ita ba bujiyar ba mu sanya ta ba illa bi da rakan da na ba shi ne kenan da ran soja raba ne ga wasu mutane domin wannan tsariya da ce ka jira ne wayo wai mu za a ga yawa wato a dahara ba ba bujiyawa da gujewa wai amma a cikin wata wayar za a ga yawa a hamada wuta mun bijiya ba da fitowa amma wai an gaya mana wai a cikin tsakiyar wuta tana kawa bijiya na fitowa duk ka kare ba Allah yake wannan abubuwa guda biyu mun sanya su ne dan su zama zuciya raba ga wasu waɗanda ba yarda da Allah ba ko cikin garki ba Allah yake wa duka wuju wa duka wuju sannan muna tsoratar da su ba ma ya ji amma hakan baya kara muku komai illa to biyanan ba sai wuta gona da iri kabiran babba mujawazatul haddi shi a dubiyan saboda haka ba dai wanda gona da yi kabira kuma babba sai Allah ya ce
wa inna lil malaa'ikati yasjudu li adama fasajadu illa iblis fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta illa قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرجتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته لأحسنكن ذريته
Allah ya ce wa in kullu lil malaikati katina lokacin da muka gaya wa malaiku usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam alaihi salatu wassalam fatajadu gaba ɗaya suka yi sujjada illa iblisa illa iblisa abakar yake illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin dan kuma sahabi yake illa iblisa wato a wato kana min al-jinni fa fataka an amri rabbi saboda haka Allah madaukakin sarki yake duk sun yi sujjada amma banda iblisu sallitu qala fi ta'adudu liman khalaqta ila yanzu na yi sujjada ga wanda kai wa ka halice shi da sabo a can suratul araf cewa ya ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ya ubangiji na bin da alheri ba wannan shine girman kai ka halice ni wato da wuta shi ba da yin ku ka halice ni ba kuma tsakanin yin ku da wuta mu ne mu karbi wuta idan ta riga ta kama jini ko ka sai take saboda haka wannan dalilan sai dan ya kama ya kama yi wa Allah madaukakin sarki taurin kai yaji da Allah madaukakin sarki yake cewa da shi qala ara'aytaka hadha alladhi karamta alayhi to dai sai dan ya ci gaba da magana ya ci gaba da magana yana cewa ya ubangiji hadha alladhi karamta alayhi in ba ka labari ko taurara ka ji ya ubangiji wannan da ka girmama a kaina wannan da ka sa ya bi ni daraja ya bi ni ita lain akarkani in har ka kare ni sai ba da daraja ila yin da kiyama ka kare ni zuwa ranar alkiyama la ahtanikan la ahtanikan zuriyatan wallahi dai na tumbuke zuriyar illa kalila ba kadan daga cikin su rantsuwa yake wallahi dai ya tumbuke shine ya bada a cikin suratul arab la ajiyanna min bayni aydihim wa min khalfihim wa ala aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu aktharahum kafirin yace wallahi dai na zo musu daga wato gaban su da baya wa an aymanihim da kuma daman su wa an sama'ihim da hagu wala tajidu aktharahum shakir ba za ka taba samu wato mabiya yau suna godiya ga Allah ba shi da dan Allah yake wa qalilun min ibadi yashku masu gode wa Allah abadi na kankani ne ba su da yawa shi da Allah ya yi annabi alayhi salatu wasalam innahu anzuru alayhi salatu wasalam innahu kana abdan shakura lalle shi bawa ne mai godiya saboda ba kowa ne yake iya godiya wato dangane da ni'imar da Allah ya masa annabi alayhi salatu wasalam yake man la yashkuru kalila la yashkuru kathira man la yashkuru naka la yashkuru Allah wanda baya gode kadan ba zai gode da yawa ba wanda baya gode mutane Allah ba zai gode masa to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa haka ke dan ya faɗa in dai Allah ya daga maka ba ya kyale shi la tankanna yace na rage da zatin ka sai na tuffiki zuriyar da zuriyar Adam din wanda aka ce ya jini illa dalila tun ba kadan daga cikin ku ba su waye kadan din daga ciki sai Allah ya ce قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا Allah ya ce da shi zahab to tafi baban tari aka mino ka kamar an ba shi dama an yadda cewa zai zai kai har zuwa ranar alkiyama baban tari aka mino duk wanda ya ma biyayya a cikin su fa inna jahannama lallai jahannama jaza'ukum sakamakon ku ji kai da shi wanda ya bi ka jaza'an mawqura sakamakon wanda ya bi Allah bada ku jirgi ce ba zai kawai komai a cikin ba duk wanda ya bi dan to wannan shi ne sakamakon sa haka ne magana don cikin suratul al-a'raf din duk wanda ya bika la'alla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah ya ce na rantsi da zaki na dai na cika wutar jahannama cikin aljanu da mutane duk wanda suke na biyayya sai na cika su da wuta to shi ne Allah ya ce jaza'ukum jaza'an mawqura wannan shi ne sakamakon ku sakamakon wanda yake kake sai Allah ya ce واستغفر من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك وربك وجاهدهم وجاهدهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Allah madaukakin sarki yake wa tafsir man istalaza ya la yake da shi to ka fuski wadanda za ka iya a cikin al'umma ka fuski iya wadanda za ka iya minhum daga cikin su shine man istalaza wanda za ka iya minhum daga cikin su ki sauki ka da hanyar saukin ka shine Abdullahi da Abba ji ta hanyar kika da wa ka jawo dana haka ma Abdullahi um, Abdullahi da Masud ya bada a can wannan sura da yake cewa wa inna lillahi man yashtari wal hadith linudilla naka wa huwa tu an sabilillah wannan gurin eh linudilla an sabilillah Allah yake cewa a cikin mutane wato akwai wanda sai dan zai fatar zai fatar ya kauce da su gaban hanyar Allah wa inna lillahi man yashtari wal hadith daga cikin mutane akwai wanda suke jiyo kayan barna su ne kayan kiɗa kayan bajigala to shi ne Abdullahi dan Mas'ud yake ana nufin kiɗa da waka kiɗa da waka to shi ma Abdullahi dan Abbas a nan gurin sai yace wato sai dan zai fito wasu ne ta hanyar kiɗa da waka shine Allahu wal jina kiɗa da waka shi yasa shi kansa dinga din ya kai zuwa ai zai zo da wannan sabburin ne kiɗa da waka duk garin da ya je ya gayyato na da ina ka balle ya bazara to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana wa tafsir man ittada'a minhu bi sautika ka fudi wannan da za ka iya daga cikin su dai ne sautinka ibnu abbas ko kuma cewa ko kuma kullu da'in da'a ila ma'asiyatillah duk wanda ya kira wa ka yake ya amsa saban Allah kawai shi ma ya bada duk wani abu da yake sabo ne sai dai yayi gururu akai kai ma biyayya akai to ka bada haka ibnu jarir tabari a imamu al-bukhari shi ma haka ya bada wa ajlib alaihim bi khair sannan kuma wato ka fuje su ta hanyar rinjinarka waɗanda suke a kan dawakai wa rajuli ka da wanda suke a kafa wato gidan yana da mafi makata hagu da dama ko ta ina shi za a san gurin ayyuka zai zo ta gaba da baya hagu da dama amma bai faɗi sama ba domin ya san cewa ba shi da wanda zai a gaba domin nan ne ubangiji mana kucin sarki yake ya nemi da alhari to saboda haka bai faɗi sama ba to shi ne Allah mana kucin sarki yake wa ajlib alaihim bi khayrika wa rajlika wa shariku fil amwal kamar yadda Allah yake wada a zuwa Maryam alam tara anna harkal ladhi yariya alal kafirina ta'udduhum hasba kin ba ka gani mun aiko harkal ladhi yariya mun aiko shedanu alal kafirina zuwa ga kafirai ta'udduhum hasba suna karbafa su suna jan su zuwa ga tawakkal suna taimaka musu to shi ne Allah madaukakin sarki alaihi ya ci gaba da gaya mana cewa wato وجاربه في الأموال sannan ka je mujaraka mujaraka ne kai kamar ya alfil amwal cikin dukiyoyin su shi ne za ga mutum ya zo dukiya yana da gida amma ya ba kawo yana da gida amma ya ba bakan da ta kokai aya shi ne wajarikun fil amwal ko kuma a iso kaya na barna da kuɗinsa ya bayar a amfani da wani auladi ko kuma abincin da ya siyo ko mota ko wani abu ya ki barin sunan Allah akai yayin da zai amfani da shi to da shi kan za ku amfana shi ne wajarikun fil amwal ya biyo riga sabuwar jezira amma da ya addu'a komai mata wajen sawa sababbin kaya to da kidan su daga shine wa tarihun fil abwali ya biyo abinci mai kyau zai fara shi kawai zai fara shi ba bismillah shi ma da kidan za su shine wa tarihun fil abwali wal auladi da kuma yayan yaya ta hanyar da idan mutum ya zo saduwa da iyalinsa ko ambaton Allah ba zai ba to kai da kidan kuke saduwa da shine annaba ne da Allah ta yace duk wanda ya zo saduwa da iyalinsa yayi addu'a ga annaba ne da Allah ta ya koyar cewa Allahumma jannibna shaytan wa jannibni shaytana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dalika lan yadurru shaytan abadan duk wanda ya faɗi wannan addu'a Allah ya kaddara samuwar da a daidai wannan lokacin to Allah ba zai sarki ba zai bawa shaytan dama ya kai hari ga wannan sabba amma idan ba ka yin addu'a ga Annabi Alayhi Salatu Wasallam ya koyar su kana yin mujaraka ne da shi dan da shi Allah madaukakin sarki ya cigaba da gaya mana cewa wa'idu ka cigaba da yi musu alƙawari kai da dole wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura kamar da Allah ya faɗa a surat Ibrahim inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum lalle Allah madaukakin sarki ya yi muku alƙawari alƙawarin gaskiya sannan kuma shi dan yake yi ma kuma dai muku wainan wa'azi yake yi a wuta sai yayi wa'azi kafin kowa ya kafin ya kalle yo dan wutan to gura da shi sai ya hau kan firmi ya ce ya huta ran a ji a jararin ɗan jinta wanda nan ne yake ya ya huta ran ɗan jinta mu wani Allah ya muku wa'azi ya ce kaza ya ce kaza kun kidi to saboda haka ma ana bi musriki ko ma ana bi musriki bala da lumuni wa lumu an kutuku kada wanda ya zance ni kowa ya zance kansa ai ban zo na rika jan ku ba kawai wasu wasu ne muku kuka yarda ma ana bi musrihikum bare yan kwata ku ba wa ma anti bi musrihi kuma ba za ku kwace ni ba yace gonga inni ka fatu riba ajratu ajratu muli ne kabu abinda kuke jirga da shi kuka saba Allah ni ma ba ni ba biye saboda kowa ya kuka wanda ya kare yin magana madiya da ga jin duro sai Allah madaukakin sarki ya ce to gaba ɗayan su da wannan kururuwar da suke yi sai Allah ya ce gaba ɗaya a rage bakin su su daina iyo ba su koma hamhama irin ta dai kawai je ne karka ganin suna buɗe baki amma karar tawun din an daina jin tawuri domin za su kira mu malaiku suna ya maliku ne ya kabi alaina rabbu domin ke dan yanzu ya ga wasu ne to shi ne Allah mun wajen sarki ke cewa wa'idu ka ci gaba da yi musu alƙawari wa ma ido mun ke da illa gurura ba wani wato alƙawari ne ke dan yake in ba alƙawarin rubi ba sai dai dora mu ga da tira da ni ko Allah yake ya Allah yake
inna zati laysa alayhim sultan wa tasabi rabbika wakila
Allah ba lokacin zargi yake inna ibadi lallai bayi da ibaba bi tashrimi kenan laysa laka alayhim sultan ba ka da iko akan su Allah ya tawo cikin wannan bayi Allah ba lokacin zargi yake bayi na kuwa ba ka da iko akan su to shine ne da alayka law ko alayka laka alayhi sultan wa kafa bi rabbika wakila lallai ubangiji mara hukuncin sarki ya yi zai zanto wakila majibin sallama idan gare da sha'ani wa'annan wannan zilal idan Allah ya mada hukuncin sarki ya tsaya ba kenan kamar da ibnu al-qayyim yake fada yace da mafi da zuciya da jiran don bukalkun ka dire da yawa Allah idan ka dace za ku wanda amma abin da ake so kai iya iya ka karka ga yawa Allah kiga kullum kake da auyi a'udhu billahi a'udhu billahi jamil alim min ash-shaytani al-alim rajim a'udhu billahi min kullum kiga kake wannan ta'awi domin ya bu karbun ka sai ka ne ma'adari a gurin Allah ibn kayyim ya bada misali yace kamar kai ne ka je wucewa a cikin wato da hanya rafi sai ka tarar da kawai ka dangane mun kuje ji ba hanya da za ka buje ta wannan gurin kana zuwa haka wuce yayin kanka in ka kuma zuwa haka in baka koma ba sai ka dare ka dauka da zanga sai kai kamar zuga ji ma kai kai kai har kai ka gudu ana haka kawai sai ka hango ni mutum ne karan a gefen murya yana wuda ya dago kai yana ta kallon sai bun kai ne idan kana da dabara ne za ka yi sai ka ga ya wannan uban gidan ka yana gurin zai daka masa hawa zai kyale ka kawai yace amma idan ka rage to karin zai ba illa yace kamar haka ne bai idan kana so ka fita galin alim to kai ya illa wanda kai kai a Allah shi ta ibn kai yake to akwai dabarar da yake da ita shi dan hatta wanda yake mun Allah baya gani mataki da farko wanda yake yi zai yi tora ta akan jikin tsira ka fara kinka idan yake kan gidan yayin kana yin zai kana kai da zuwa masallaci Allah domin akwai mai kudin da za ka ga mai kudi ne dan kasuwa amma yana da wani boka da ya aje da asabar yake zuwa wai asabar ita ce makarariyar rana ranar zai je ya zauna ya gaya ba duk da matsalolin sai ba shi kuɗaɗe ba zai ƙara kowa ba zai ta gaba ran lahadi kuma ya gaji da wannan jiri ko ranar litinin za a wani karatu kuma ya ji amma sai yana da wancan malam kuma da nisa shi ne wanda yake dora doya akan abubuwa shi yake feta mar abubuwa to wallahi zai gane kake ta sallar nafila kai sai domin ya za aikin banza kake amma amma dora ne to irin wayannan shi dan babu wani domin ya gaba da shi idan ya ga hana da ya yayi da shirka kaki to sai da wata shi da shi kawai sai mun dora ka akan shi da fira da kuma bid'a duk abin da annabi ya ba kai shi kiyya kawai ka rike jin cewa ba komai ko mu ya haka mun annabi ya ce nuna suna kai sai abubuwa ka rike gani wani ne ba zai gane ba amma kai ka gane idan ya dora ka wannan ya san shi ma aikin banza kake domin annabi bai san biya idan ya ga yayi yayi da wannan kai to sai ka mataki na uku mataki na uku na uku kuma shi ne sai ne dora ka ga abubuwan da suke mutahabi ga abin da yake barilla kai sai dora ka za ka ba ya sallar barilla akan lokaci amma ya fi kowa na fula sai ba wannan dabara ya kare ka kawai sallar barilla sai ya zai zo ya baki ba ba ya yi akar kai ba zai ba amma kuma za ka dinga bulbuli ai azumi yayi kaza yayi kaza sai ya ne ka wannan ne wannan ba ya jike ka sai ya ne domin ga hadisi dan gudu abinda Allah ya roƙa ku sarki ya bada cewa Allah ya roƙa ku sarki abin da ya fito shine fadilla da dora ba idan kana so na bula dai kamar kai ne ba kana bin mutum baji injiniya da zina baji naira dubu daya kawai ya kudi a jikina da yawa da yake da na gaya ganin zai dauka dalilin sai ga wannan da Allah a rubuta sai ya ta ne da barka ne ba kudi na zaka ba ga kudi dole wannan zaka yi wa Allah madaukakin dan adam ba mai dabara ba zaka yi ba sai karba wannan dan Allah to idan ya zakka kyawa wannan mataji to sai koma da hudu sai koma mataji da hudu shine sai tsora ba abubuwan da ke wato mustahabbat abubuwan da ke halal kai halaliya ne amma zai kai kan mar za ga duk wani abu da yake halal sai ka bibiyar ka akai ya ta gantar da irin misali kawai ya dora ka akan tsari da duk wani abu da zai shigo sun tawo ne shigo sabo na gaba abin da yake ka bambare shi Allah duk sabo ko da ka zo ga na gaba abin da kai wajen ka hudu sai ka biyo sabuwa sai dora ka wannan tsari idan ku ne da dama abin da jidan zai zo ne ba kawai zai zo ne ya rika nuna ma cewa ai da abin da kake yi ibada da kake yi ibadar nan da kake yi kai baka da matsala a gurin Allah sai ka gamsu cewa kai komai kana yi da ka gamsu da wannan su sai kuma sai ma da ya ya san ya gama da to shi ne ibn kai ne shi to sai mutum ya yi tsakanin san sai ya dage ya gaji wa Allah in ko ba aka wuce da dubiya buji da aljanna da Allah ya kawo sarki ya ba to shi ne Allah ya kawo sarki ya wa kafara bi rabbika wa kafa bi rabbika wasila lalle ubangiji ka ya ce zama wakili da yaji mun sallama imam Ahmad bin Hanbal da ya zo wata rana bai da lafiya an ce yana gargara bi rasu kawai dai ana yana son wannan gaban kawai dai gano shi dan akan da kanga yana ai ba ka da matsala a gurin Allah kawai ka gaji alinka sai ya a'udhu billahi min ka Allah ya tsire maka Allah ya lalace ka sai maje sai kawai sai ga imam Ahmad na magana yace ji dan ne yazo yana yana zo ya fadar da ya tsaya a kan daga yana cewa sai a gurin Allah ai kaga nan da ne ne mutane a gurin Allah da gare domin haka Allah ya gaya mana zamu zo wata aya nan gaba da dama idan ka zo gurin mutuwa ba mu zai kare ka wanda ya zo Allah sai wanda Allah ya rubuta ka kan to shi da Allah ya rubuta sarki yake gaya mana anan cewa wa kafa da rabbika wakila sai Allah yake rabbukum allazi rabbukum allazi
لتبلغوا الفلك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما Allah madaukakin sarki yake rabbukum alladhi yuzdilukum al-fulka lalle ubangijin ku shine wanda yake tafiyar muku da jiragen ruwa bil bahri akan koji li tabtagu min fadli rabbu ne mu malalar ubangiji madaukakin sarki yake innahu kana bikum rahima lalle ubangiji madaukakin sarki rahiman min jin kai ne bikum gare ku sai Allah yake وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا Allah madaukakin sarki yake wa idza masakum ad-dur da zarar wata cuta ta shafe ku fil bahri a cikin kogi dalla man da'una duk wanda kuke kira ba Allah ba sai su bari illa iyahu sai Allah kadai da mutum ya ji jirgin ruwa ko jirgin sama ya ga za ga Allah kawai ya kira to su ma da suke raguwa kai guda ɗari guda cikin ana jira jirgin ruwa duk ba da kiran lati da uzza gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ke kira kadai illa huwa ubangiji kare shi sa wata rana kamar yadda ya tabbata wato a gabatin da yawa da malamai suka kawo cewa lokacin da aka zo a fatahu makka ai wani yin gudu hijira sun gudu suke hadda iskir ba ibn abi jahl lokacin da ya musulunta ba da wasu kafirai suka gudu suka je za su gudu habasha suka hau jirgin ruwa a jirgin jirgin ruwa kawai sai ya ruwa wai ya kada yana kada nan da sai wani babban su sai ce kan wanda ya kira mana wani Allah Allah kare ya kira yace shi kare ne kuma tanda ba wani irin na kafirai saboda wata guguwa ce da rori wa azu ta zo nan da wato ne karfin da ce to shi ne suka ga wannan cewa inna la yukum ya'ukum illa an tad'u Allah wahda ba wanda zai kubutar da ku daga wannan abu in ba Allah kare kuke kuka kira ba kira ba da jin wannan sai ce wallahi la in kana la yasbahu fil bahri gairu na rantsi da Allah in har ba wanda zai amfana da ni a cikin wannan goje sai Allah yace to na yi wa Allah madaukaki yace ba wanda kuma zai amfani da shi a wajen a wajen ruwa ba duk da shi ne amfanarwa a cikin ruwa yace to a wajen ruwa ba shi zai amfani shi kadai to shi ne yake ba yake cewa ya ubangiji na yi ma alƙawari na dau alƙawari in har ka fitar da ni daga ruwan da lafiya lau zan tafi gurin annabi alaihi salatu wasalam wanda ka aiko tsora hannuna akan nasa umman mu baya a ji ga ya dace annabin Allah to sanadiyar mutumin da yake ma kenan suna kuma da wannan sai ta nan na koyar da shi mutumin da ne ba zai da wannan da ga taka da ake shi ne zuwa mutumin da ikri ma ibn abi jahl wanda yana cikin kayan abu jahl wannan da ke abu jahl kuma yana ji da shi kwarai da gaske to ji abu da ya gani mutumin da ke to shi ne Allah madaukakin sarki yake ga yake ga mana nan dan la man tad'una illa iyahu duk wanda suke kira ba Allah ba sai baji falamma najakum ila al-bayr da zarar ya yarkar da ku zuwa ga dan dauri kuma an fita daga ruwan a arabun je ku kauda kai wa kana ne zanu kafura lalle ne ya ka dace kafura ne mutunci ne mutunci wa Allah madaukakin sarki sai Allah yake
أفأمنتم أن يخطف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا Allah ya ce ba min tushin ku a mutu hanyar tiba bikum Allah madaukakin sarki ya dilmiyar da ku jalibal bari a gefen wato shi dan daurin ai a cikin dan daurin ba akwai gurin da za a iya halaka da ku ba sai a ruwa kawai ba ko abin ji cewa Allah madaukakin sarki ya sa kaza ta damke ku kamar yadda da dan karuna to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce au yunzila alaikum hasiban ko kuma ya aiko muku da ruwan duwatsu kamar yadda aka yi mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam aiko muku da duwatsu ta kuyoyi waɗanda suke da alamu daban-daban to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce kamar yadda ya faɗa a suratul kaba inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najaynahum bi sahab ni'matan min indina Allah madaukakin sarki ya ce mu aiko musu da tsakon kwani wato amma banda ala lut wato mabiya annabi Nuhu alaihi salatu wassalam najaynahum bi sahab mun tsira da su lokacin kawai ni'matan min indina Allah ya ce wannan ni'ima ce da gare mu to shi ne Allah madaukakin sarki ya tsara fara a can suratu hud wa amdalna alaiha idaratan min sijil muka yi musu ruwan duwatsu na wutar jahannama shine hasiban ne to Allah ya ce zai mu aiko muku da wannan hasiban tsakoyi na wutar jahannama sun mara ta jidu na ku wakila sannan ba ku isa ku samu wanda ji jibin shi lamarin ku ba ko wani wakili da zai zo ya hana a yi muku wannan azabar da za a yi sai Allah ya ce
أم أنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم خاطفا من الريح فيرسل عليكم خاطفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا يجدوا لكم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا Allah madaukakin sarki ya ce am alimtum ko ku kuna ko amince ne cewa an yi aida kun fi Allah madaukakin sarki ya mai da ku cikin ruwa tare da lokura karo da biyu bayan da ya yarda da ku yanzu ya mai da ku ruwa ko amince da wannan bayutila alaikum sannan ya aiko muku da kasuban minari wata bakara ne ya iska iska ne karfin da ke guguwa bayu guri ka kun bi ma kamar Allah ya halakar da ku ya dinne da ku saboda kafin cewa da kuka yi maza ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا sannan ba za ku samu wanda zai biyo baya ba dan gani da halakar da ku da muke a cikin ruwa zai biyo baya ba za ka mu yan baya da zai da su su neme ku a ruwan ba ko babu wanda zai zo ya gudu digi cewa ya aka ina wani yake ba wanda zai biyo baya domin Allah ba da hukun sarki ya halakar da ku shine kun ba la tajidu wato lakum alaina bi shari'a ba wanda zai biyo baya dan gani da halakar da kuka yi shike nan kun zama tilka ummatin kada kana la ma ka ga wato la kun ba ka dauku ba za ka da duniya ku ba kuma sai Allah ya ce ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah ya ce wa laqad karamna bani adam hakika mun girmama dan adam in ji Allah da yin da kansa cewa ya girmama dan adam shi ta wulakanci duk mai wulakanci za ga Allah baya kyale shi sai ya zo da kai ba a zo duk inda zama mutum ka wulakanta shi ko mai kafi kafin kudi sarauta ilimi ko mai kada ka wulakanta shi domin Allah madaukakin sarkin ma da yi shi ya tsara mai an tattaunawa ya zoye tsakanin mala'iku da mutum ma waye ya kone amma salihi salihin bawa shi da mala'iku waye gaba akwai malamin da suka tattauna wannan wasu kace ko dai ka babu dan adam ya fi mala'ika me dalili kace saboda a cikin mutane aka samar da annabawa a cikin mutane aka samar da annabawa ba a cikin mala'iku ba dama magana aljanu kowa ya ba wani kauti kowa ya ta cewa mutum ya ba aljanu mutum ya ba aljanu domin ba a cikin wato Allah ta ba ko annabi wato aljani ba bai taba ba amma kuwa a cikin mutane su gaba daya kuma mutanen ba maza yalla ru an ta tattauna a kan wannan kowa ya yarda da wannan to amma wasu malamai suka ce wanda wanda ake magana su ne nagartaccen bayi ba kowane irin mutum ba nagartaccen ba ku shakka babu idan ya ba Allah ya fi mala'ika ya fi ji daraja amma an bai bi ba ko dai saboda wanda suke zuwa mala'iku sun fi dan adam suke ce kar ka kuma tare sai bi wannan laila wannan hada la yasu suke ta kawo da dalilai la ya'zuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumaru shine wai ba wadannan bangaren da ke ayi nagartattu salihai ake magana ba ko nagara duka amma idan mutum ya ba Allah ko shakka babu darajar da abu ayi da dan adam ta fi da malaika to shi da wannan karamna bani adam dan Allah yake la kan kala kan insani bi ahsani taqwi Allah yake mu halitta dan adam cikin mafi kyawu diri kyawu tsari diri a wannan tsarin Allah ya halitta dan adam to shi ne wannan karamna bani adam wa amannahu Allah yake sannan muka dora su fil barri akan sandauri shine gurin da ba ruwa ba wal ba'ri da kuma wato goji wa razaqnahu min al-tayyibati muka azurta shi daga dada abubuwa daban-daban shine dada daban-daban za ga babu halittar da take iya sarrafa abu cikin duniya biyar da hada idan dabba ta zo a yadda aka wata aka take kwari ma haka ko irin dabba da halitta da Allah yi yadda take dawo aka ce shi amma na hada yanzu sai samu wannan da wannan da wannan ya sarrafa shi yadda yake bukata to shi Allah madaukakin sarki yake wa faddallahu ala kathiri muka fifi ta ga abu da mafi yawa daga cikin halittu min man kalakana dangane da halittun da muka halitta tabbiran mutukar fifitawa sai Allah yake
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا Allah yake yauma ne da'u kullu ulati ku tuna ranar da zamu jira kowanne da mutane bi imanihim da imamihim shine malai na farko suka ce ana nufin jagoran waye jagora wani suka ce ana magana annabawan ya ce ya ummata lutin ya ku ummata al'umma annabi lut to kuwa ne ta ya ku al'umma annabi shaibu ku yi ta ya ku al'umma annabi nuru ku yi ta shine yauma ne da'u kullu ulati bi imanihim shi za wasu malamai ma duk wannan dalilin da ke gashi Allah ya bada a cikin surat Yunus wa li kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti ko jami'in ba tana da wanzu idan wato wannan manzon naji yazo sai ai musu hukunci bil qisti ta hanyar adalci fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidi wa jina bika ala ulai shahida kace wannan shine dalilin wasu malamai su ce a ana magana shine littafin da za a ba su na ayyuka shine imam din me dalilin za ka ce suka ce Allah ya ce wa kullu shay'in da akhaynahu fi imamin mubin ko da labari mun ce yayi a cikin imamin aiki kitabin mubin cikin littafi wanda yake mabayyani sannan aya da zai ce Allah ya ce wa bi al-mujri wa bi al-kitabu fataran mujrimina mushrikina mimma bihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru kabiratan wala kabiratan إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا suka ce ko shakka babu littafi yake ne wasu malamai kuma suka ce ana magana ne akan ayyukan mutane shine abun abubuwan da mutane suka ji a kai misali za a zo rana alkiyama ce ya ku wa ya ku da ran yan iska ya ku da ran yan duwa da kiran sai a ware su da tutar su kowa da ya san su zai gane ya ku da ran mazuna za ku yi nan ayyukan da suke yi a duniya ya kuta ne amma duko duk kuka kowai ne a ware aka ce ne dalili suka ce Allah ya ce wa mutazil yau ba ayyuhal mujrimun kuwa ne ya kuta ran wato shi da ku yi waje kaza to kowanne ka dauka amma dai dalilin da ya fi karfi kawai ne ba wato tarihul jarir yake faɗa shine magana ta ji cewa imamin mubin yau mai da kullu uratin bi bi imamin ana magana aiki kitabi a amali da ta taba ayyukan ko sai za su iya kawo amma wannan magana ta biyu ta bukari kwari ko ke ta babu me zai kara karba ba mana biwa ibnu kabir yake ka kara ta aya da Allah yake ba bari su yi kitabu hudiyar ne duk wanda aka bashi littafin sa a hannun damar sa to sai Allah bada hutun sarki yake ba ulai da ya karahu da kitabu lalle wannan su ne za su karanta littafin su wala yuslamuna fatila ba za a zalunce su ko da da ka ba shi ne wannan garar nan cikin kwallo tafsirin mu na na na na Ramadan da muka zo a suratul Nisa'i muna magana zaran wani daga cikin dattijan da muke zaune da su a masallacin ya gaya mana shi wato wanda ya rinne bawon wannan zai wanda ya rinne kwallon shi yake kira fili zaran kuma da ciki ne sadada shi ba wanda yake cewa ba ciki ba sadada to saboda haka ko da sadada Allah madaukakin sarki ba zai zalunci kowa ba to shine wala'in da mu da fatila sai Allah ya ce ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا Allah yake wa man kana fi hadi a'ma duk wanda ya kasance a wannan duniyar a matsayin sa na makahu Allah yake fa huwa fil akhirati a'ma lalle a lahira ma makahu ne kai wa adallu sabila kuma shi ne mafi bacewar hanya me yake nufi da wannan don ana ba da almara cewa wani malami a Najeriya ya taba gaya wa Zurubaz wannan kalma cewa yake Zurubaz man kana biya biya ba waje yake zabi cewa man kana biya biya ba wa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila har wata wata ayar ba haka take magana ake ba fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun nabi to ayyana rubu hatta Abdullahi bin Umar maktub da ya zuwa magawa hatta shi yake nufi kaga wannan gurguwar fahimta ce da gurguwar wato ma'ana wanda babu ba zan Allah bi hadin sunna ana magana akan cewa wanda yana ganin gaskiya yake darbata duk ganin da kuma ya kasance a duniya makawo kamar yadda Allah ya ce man arada an zikri wa inna lahu ma'ikatan zanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashawtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ana magana ne akan makanta ta wato wato ta ta zuciya ba ta ido ba kamar yadda mala ali ne wanda yake faɗa cewa idan zuciya ta makance ganin ido da ta ido haka yake faɗa a cikin waƙoƙin to saboda haka wanda ake magana a kai shi da yake wanda baya gani ma gaba ɗaya annabi alƙawari ya yi masa cewa aljanna za a bai duk wanda aka hada idanu gaba ɗaya ranar alkiyama annabi ali da zo zura yace in ne hakuri Allah zai ce da shi sakamakon idanu mazoyanka da muka hana ka kai hakuri zuwa kai aljanna haka za a faɗa domin tawaya ce babba saboda haka ka ga wannan shi ne to sai Allah bada cikin sarki yake wa banka da biya biya ba wanda ya kasance baya ganin gaskiya a duniyar nan fa huwa bil akhirati a'ma to alahira ma zai taji a matsayin makawo wa adallu sabila kuma zai rauke shi ne mafi fashewar hanya sai Allah yake وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا Allah madaukakin sarki yace wa in kadi duk da cewa zaura kirs la yaftinu laka ku fitinan je ka alin da biya wa aina ne ka dangane da abin da muka yi wa'ayin ku zuwa gare ka kamar da muka biya a cikin suratul yunus cewa ai za ku rika suna da cewa an annaba ai da su suna yana su ke da shi ya kirkiro wani qur'ani da ba har yake cewa kun ba ya kunu bi an badila hu min tilkayin nan ka ga ya mutu cewa bai dace da ni in canza abin da Allah wani hukuncin sarki ya saukar ba akan kai na to shi ne Allah wani hukuncin sarki ya ce ai ko kuma wa inna hu kazi lallai jahilin shi ne kazi kun kuka ne la yasuru daga da fitinance ka an ladhi au aina ilayka dangane da abin da muka yi ma wa'azi litaftari alaina ghaira dan ka kirkiri wani abun daban ka jinjina mana inda Allah mana ko kai kirki wa idan in ko da Allah ya kalasta ka zuka kalila da din dauke ka ba kai babban mazoyi da dadi din da kaiwa Allah kai ya kai musu abin da suke so wa dulau bilhiru wa yidini to sai Allah ya saka masa kuri ya zuwa kaje la abu ma ta abu kowa ya ji ba ni ba to sai Allah ya ce walaula ba dan alfun jilani lin jilani kenan ba da cewa an tabbata ga na tabbatar da kai ba a ce kun ga wanda abin da ake magana a kai an tauna tsakuwa ne dan aya da tsoro annabi bai ba kuta ba Allah ya ce mun tabbatar da kai ba dan mun tabbatar da kai ba laqad kitta ka kalu ilayhi da shi kenan da ka kuza ka karɓa da zuwa gare su sai an dan wani abu kalilan dan kai amma ne za ni ba tabbatina ga Allah ya ce mun tabbatar da kai idan in ku da ya haka inda yayi la zakana ka bi abul hayati da mun tantana ma wato ninki wahala rayuwa eh ninki biyu za a ba da wahala rayuwa wa bi abul mamati haka nan mutuwa ita ba idan ka zo mutuwa sai an ninka ba wahala ji thumma la tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu wanda zai yi magawa a wajen mu ba ko da dai shine za ka ji suna faɗa cewa wai wani abu da suke faɗa da larabci cewa tagairul kabiri kaba'ir kaba'ir ko tagairul ka'awadu rajulul kabiri kaba'ir ba rajulul kabiri kaba'ir wai lebun lebun ko kuma kace tagairul kabiri kaba'ir lebun kare babba wato kabira ne karamin lebun babban mutum kabira ne misali shine za ga wani yanzu zai yanka ba wula yake wala an da kai wanda mutane da yi sun wuce ba wula amma kai ya yanka yake kai ba hada kai ko shine ga ga da zair wato kabiri kabari lebun kankanin lebun wadanda yake wato babban mutum wanda ake garin sa yake ba to kabira ne sannan kuma wato kabarin sajiri kuma da gani wani ɗagan laifin da wani wanda yake ba kowa wanda ya yi ba za ba a kalle shi ba ba wanda zai fita kansa shi za a bada da dalili yake cewa wanda ya yi ga wani mataki ana kiran sa muktabar muktabar wanda za a yi majinta to ka shiga wani mataki da su musamman a ƙasa wanda ma zai a rage ma kallon annabi cewa kai ba gani kai ba ka ne kwata kwata saboda haka wannan abu da kan zaka yi ka ga yanzu zamanin sa bai ko a yanzu yanzu mu zani ga do zamanin sa bai an samu cewa za a iya samu wasu kaga mutum ya je da yana tafiya kawai daga nan zuwa um kai bakin titi wani gidan alhaji ba zai zo ba sai ka jira zuwa da amma ni yanzu a matsayin na da albashi in na tsere ke nan da kafin je kan duk da tijan nan zai ne ya ba mala ko ba haka bane to shi ne kaga wannan kadair wato kabiri kabair to wannan shi abubuwan da wato ake magana a kai an tawa kabuwa ne dan ayar da suke kamar yadda Allah wannan cikin sarki yake da amma da Allah alaihi salatu wasalam cewa idan suka yi kaza za a ninka musu kaza a suratul azab wa qalla fi buyutikum wala tabarrukna tabarrukan da yake wato na mai lafi gurin cikin min ayatin lahi ba wannan ayat da take doka ba wanda take magana min ka musulmi ko farkon da wani jawala ali da Allah yake magana wato wa kana fi buyuti kunna wala tabarrukna tabarrukan jahiliyatan jahiliyatul ula wa atimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allahu yujibu anhu wa yuridu ala al-bayti ويحذركم تذكيرا فإذا موت يقول يا أيها الذين إن اتقيتنا أو أو أو فلا تخدعن بالقول فيتبع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ومن يقنط منكن كانت يتوقع وبركم به ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين هذا أنا فأتي وإذا سكي أبو كنتي za a ba su ladan su dinki biyu wa adadna la harisan karima ya nisa annabi baba wannan ba na zo gurin la sunna da ahadin min min al-nisa'i da ta kai sunna wala ta la sunna da ahadin min al-nisa'i ba dai dai kuke sauran mata ga magaruwa in ta kai sunna amma da jaradin kun ji tsoron ubangiji ba dauka kai wala ta kudana bil qawli duk wannan maganganu ne da malamin suke cewa ana dora akuwa ne dan aya da duk yadda idan suka yi abun kirki za a rinke samu lada aka yi suka yi wanda ba da kirki ne shi ma za a rinka musu zunubi domin kima ga gurin ubangiji ba ku san dai to shi ne Allah ya ce thumma la tajidu laka alaina nasira lalle kuma ba za ka samu waɗanda za su ce baka ba a gurin mu ba sai Allah ya ce wa in kadu
وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا ثم كمن قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد السنتنا تحكمنا Allah madaukakin sarki yake wa in ka dole yasta bi dunaka duk da cewa zaura kirin wato su tumbuke ka min al-ardi daga ban kaza ne ku duka ko su janye ka daga gaban kasa da yake yi duka bila dan su kore ka daga cikin ta abin da saurayi su tumbuke ka su kore ka daga cikin maka Allah yake wani da la yalbasuna inda sun kore ka daga maka la yalbasuna kuma ba za su dade ba kai la baka ai wato a ruwayan wurin annabi la yalbasuna khalfaka ko ba za su zauna ba a bayan sa illa kalilan ba dai lokacin kankani kuma ka ce ta ba su kore ni ba ya riga ya ban maka amma kuma ba su dade ba sai da aka zo annabi Ali da Abu Salam ya dawo gaba ɗaya su wanda suke jin cewa sun yi wa annabi Ali da Abu Salam ta lala ya ban maka gaba ɗaya su kuma sai da aka sai da suka ban maka gaba ɗaya a tsawon shekara ɗin da rabi bayan annabi ya ban maka sai da aka zo kusan mutum saba'in wanda suke mana haka duk aka yi ya ce gwada shine ya lahir wa sunan halbaka ko kila maka illa kalila ba za su dade ba a bayan kai fati kaɗan to shekara ɗaya da rabin da suka yi shine kankani Allah yake sunnata man kada arsalna qawlaka lil rusulina wannan sunna ce na waɗanda muka aiko kafin annabi daga manzannin wala tajidu lil sunnati la ta'ila ba za ka taba samu canji dangane da sunnar muhammad da Allah muka kace shi awwal da muka fada dai Allah muka kace sarki ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah muka kace sarki ya yaje mana da roƙo wani mana kace sarki ya biya kowa bukatun sana alkai Allah ya rubuta cikin sarki ya ba mu mutuwa lafiya a wannan yanayi da ake cikin da tafi muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da muka kuka Allah ya biya kowa bukatun sa da kai akwai wani da ya zo ta kada yana cewa a wai dan Allah yana ba da shawara a nuna wa yan agaji yadda ake yin idan neman yana mutu ba su daina magana ko neman taimako da gyara wa mutane sau saboda ba a magana idan liman ya yana mutu ba eh to wannan abin da kake faɗa ai baka san cewa shi wanda yake ibadi ya halatta ya magana ba wanda yake in kura ne za su rawa ta aji za a rike a gurin masallaci yawwa bai wace ba kone da yana cikin hudu ba kamata ya yi a dafa misali inda wani abu da yake na fi sabilillah a ce ko mutum ne ga dama yake ta an gane ko yawa amma magana gyara cewa malam da Allah karka ji abu hawa ka nan ana magana baya ya ina kuma gaba su a gurin zirwani suke ba ne jibani alai jibani sai dai kawai wata kira idan suna daga murya ne suna dauke wata hankali sai a ce su ya kamata su rika sai amma wanda yake riwaya shi an ba shi dama yayi wannan wallahu a'lam na'am yau ko a filin ko su ya koma jibi ana hudu ba saboda su suna da wani ko su koma jiran da haka ai wani ne kamar wani ne ba a wannan kuma ba ya cike da bani magana ta gyaran sallah ita ce aka ba su dama ko wallahi wala wala su ta ce da ta amma akwai yan uwa da aka gaba da su ran juma'a nan ko ta bai Allah da aka yi wa sallah dalla nan ma aka yi mata dalla dan akwai alhaji da dan uwan alkali ali da kuma a sauran shi ma Allah ya masa rasuwa suna da kowa ubangiji Allah ko cikin sarki ya yaje mu haka haka za ku ga manyan suna ta tafiya kamar da muke gani wa magana shi da ake bukatar alhu domin ana nan yau da gobe wallahi kowa ka so sai girma ya auka ko ba ka so domin ana da ana da take kallon zaba wani baya ne wani baya duk kana da zaba a yanzu zaka biya ta ne ka ce wani da shi ne dalla a guri kaza yanzu baya ne ko yana fitowa in ya fito guri kaza yake cewa baya da shi da yake kokarin ayi kokari a cika account din lahira domin kowa da zai yi zai koma zuwa ga Allah to haka ake ta tafiya ba duk zama ba tare da kuke ko ina ne ko kana ta ba kowa da wani ba ta jin kunyar kowa ne ba tana da wakan gani da lamarin da yake to dai da rawa da wani ne kaza wa ba ka dan a cikin ruwa ne ta yi bai haye ta ma kuri bai kai da abin da ya yi ta so ta dauki sarki mai hawa da dubin dawaki da dubin matsara a nan inda ba ta fara auki da babban goma da kobo ba kar ka dauka wani sai ka girma ka tsufa ko sai ka gara kudi yanzu ka yi kanti ko ka yi graduation sannan ka sai ka yi daya za ka mutu a yau ba ruwan Allah da lokacin da ya kawo ya ce tafi shike nan saboda haka kokari rani mu ga mun gyara ana nan ana nan kuma sai ke ta gani wane yana nan wane baya nan wane yana nan wane baya nan shi ma wanda yake da cin wakaran yana da samun wani shi ma za ka da samun wani to duk wannan wala da yake Allah domin ba mu san inda za a dace muna ga wani ne sunan da tawa wannan bai Allah ya mutu rahama Allah ya rubuta da shi da rahama abubuwan na'am kaduwa akwai wani bawan Allah ya kaje yana zuwa karatun ne ya ruwa ya je gajuwa ya je da ruwan nan da ake da ruwan Allah ya tsora ruwan muna ga wani ya ya balaga to Allah bada hukun sarki na ta balaga Allah bada hukun sarki ya yaje maka Allah bada hukun sarki ya ba wa kuma da duniya da hakuri abubuwan da kuma na alƙairi Allah ya sa اللهم علمنا في أوطاننا وأخلي أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ko shakka babu wannan taimako da muka nema na da'awa dan ko juba a babin da bai yau da dawo da da rana ko shakka babu mun samu har ya wannan masallacin sama da duka ne ko shakka babu da abin wanda suke ta mutuwa daga baya ko da bawan Allah yana da azumi ka ba da dubu goma wani ya ba da dubu biyar shi ban san waye ba ya bayar aka bayar ko shakka babu yayi bai da kwarai da shi Allah ya saka da kai Allah ba da kuɗin jirgi ya yi tsari na wajen da irin da wani da wanda za su rika karfafa da'awa da kuma wato masu taimakon da'awa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم